الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu irin wannan rana ta litinin yau da goma sha hudu ga watan shida hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1438 wanda kuma ya dace da goma sha uku ga watan uku miladiya 2017 muna cikin wannan fakara wacce take bayanin mihnatuhu wa azmuhu al-hijra وتحريره للمؤذبين wanda yake bayani akan jarabawa da Allah subhanahu wataala yema sayyidina Abubakar da kuma niyyarsa ta kaurace wa Makka ya tafi wani waje domin ya samu ya yalwata ta fuskan addinin sa to mun kammala wannan gabobi biyu sai durusan wa ibar a shafi na 30 kenan wato wannan gabobi daga na ɗaya zuwa na biyar za a yi mana bayanin darussa da kuma abubuwa na izina da ya kamata mu koya a cikin wannan darasi na ɗaya ce annabna dagina wasa ba ababakar ne siddiq cewa shi ibn dagina ya kwatanta sai na abubakar mai yawan gaskatawa بنذير ما وصفت به خديجة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سواء da irin kwatankwata abin da sayyidatuna khadija Allah ya kara mata yadda ta kwatanta manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi daidai da daidai duk mutumin da ya ji wannan sifofi na ibnu dagina zai ji kaman daga sayyidatuna khadija ya kwafo su alhali bai ji wannan magana ba domin shi kwata-kwata ba ma musulmi ba ne balantana ya zauna da musulmi ya ji wannan kalmomi amma sai suka zamo daidai da daidai min kaunihi ya silin rahim na kasancewarsa yana sadar da zumunci wa ya hamilul kal kuma yana ɗaukar nauyi wa yu'inu ala nawa'ibil haq kuma yana taimakawa a bisa nauye-nauye ko kuma ka ce musibu na gaskiya wa gairi zalika da wani wannan falamma kanat sifatuhuma mutashabihatan to yayin da ya zama wannan sifofi guda biyu nasu sun yi kamanceceniya da juna min al-ibtida'i tun daga farkon fari istamarra zalika ila al-intiha to wannan sai ya zama ya zarce har ya zuwa ƙarshe ma'ana hausawa suna cewa kowanne masaki akwai abokin burminsa duk lokacin da ya zamo fahimta da ra'ayi da tunani sun zamo iri ɗaya to za ga an kulla abokantaka wacce take ainihin mai ɗorewa to sai na abubakar allah subhanahu wata ta'ala ya kinsa masa irin wa'annan halaye na ƙwarai tun a jahiliya ta sa wanda manzo alaihi salatu wassalam ya sifantu da wannan sifofi to kaga tunda sun samu fahimtar juna irin wannan tunanin nasu ɗaya ne to sai ya zamo sun somo abokantaka tun daga lokacin fara wahayi har ya zamo rabuwa ta kasance komawa ga Allah abu na biyu ya ce wa fi muwafaqati wasfi ibn dagina a wajen dacewar sifantawar ibn dagina li abubakarin ga sayyidina abubakar bi mithli ma wasafat bihi khadijatu nabi sallallahu alaihi wasallam da irin abinda sai da tunar khadija ta siffanta manzo alaihi salatu wassalamu da shi to dacewar waɗannan sifofi guda biyu ma ya dullu ala azimi fadli abi bakarin wannan a cikinsa akwai abin da yake nuna girman fallasai na abubakar wata safihi bis sifatil baliga wato da kuma sifantuwarsa da sifofi da suka kai ƙarshe fi anwa'il kamal a cikin dangogi wanda suke na kamala ashe mutum tun kafin ya soma jin Allah ya ce annabi ya ce amma Allah ya kinsa masa irin wa'annan tadodi abin yabo to wallahi wannan ba karamin abin yabo bane sannan ba karamin dacewa ba ne yan uwa nikan faɗa cewa irin waɗannan sifofi akwai wanda dama tun rangini ranza ne tun da allah ya kawo mutum duniya ya sifatar irin waɗannan ɗabi'o'i to kuma akwai wanda yake koya to kenan in ba mu zamo an halice mu da wannan ba akwai fage na koyo asabar bitasabbur wal ilmu bita'allum haƙuri ana samun shi ta hanyar ƙoƙari da juriya kamar yadda ake samun ilimi ta hanyar neman ilimi so da dama za ka sami magabata da hali na ƙwarai ba da shi suka tashi suna yara ba kamar da suka ji nusus na ƙur'ani da hadithi ga abin da ake buƙatar mutumin kirke sifantu da wannan to suka tira sama kansu suka takura ma kansu sai da suka sifantu da wannan ɗabi'u wanda suke ainihin na ƙwarai to sannan abu na uku ya ce wata tsabu kuma wasafa bihin rajulu a babakarin sannan kuma dacewar abinda wannan mutum ya sifanta sai na bakar da shi ma'ama wasafat bihi khadijatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da abinda sayyidatuna khadija ta sifanta manzo alaihi salatu wassalamu da shi yadullu ala tilafin ruhaini to wannan yana nuni a bisa dacewa da kuma fahimta juna na waɗannan rayuka guda biyu ruhi sadiq amin wa ruhi siddiq wannan rai na mai gaskiya amintacce manzo alaihi salatu wassalam da kuma ran mai gaskatawa shine sayyidina abubakar wa yadullu kadhalika kuma wannan sifofi nasu suna nuni ala darurati tawafuri hadhihi al-awsaf a bisa bukatuwa mai tsanani na haɗuwa da kuma cikar waɗannan sifofi kulliha ga baki ɗayansu au julliha ko mafi yawansu fi hayatil kuduwati wa du'at a rayuwar jagorori da kuma masu kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa man arada qiyadatan nasi kai da ma duk wanda yake so ya jagoranci mutane kana so ka fito a matsayi na kansila kana so ka fito a matsayi na ciyaman gwamna da duk wani mataki da za a ce ana so a zaɓi mutum ko ma a ce wato wani alkawari ne wani naɗi za a yi maka mutum a matsayin kwamishina ko a matsayin wani ambasada ko a matsayin wani kaza da kaza muddin dai kana so ka jagoranci al'umma to yi kokari ka ga cewa ka sifantu da irin waɗannan domin da su ne ainihin ake yin jagoranci bal malam yace ba ma haka ba wa fi hayati afradil mujtama'i kafa kai amma wajen ɗaiɗaikun wato zamantakewar mutane ga baki ɗaya kenan kai ko da ba shugaba ba ne a matsayinka na mabiyi a matsayinka na ɗalibi a matsayinka na wanda yake baka ma yi aure ba a shago kake to yi kokari ka cewa ka sifantu da irin waɗannan sifofi wanda suke ainihin na ƙwarai kama annaka idza am anta nazar kaman yadda kai idan wato ainihin ka zuba ido ma'ana ka tara hankali fi hadhihi sifati a cikin kallon waɗannan sifofi wajattaha za ka samu waɗannan sifofi tashmalu usula makarimil akhlaq sun kunshe dukkan ginshikan manya-manyan ɗabi'u wanda suke abin yabo me yasa malam ya faɗi haka yace da annal ihsana domin ita kyautatawa imma ilal aqarib aw ilal ajanib ko dai ya zama wanda ka kyautata mawa yan uwanka ne na jini bangaren mahaifinka bangaren mahaifiyarka ko kuma zuwa ga manisanta ma'ana mutumin baka hada jini da shi ba wani ma baka hada gari da shi ba wani ma baka hada ƙasa da shi ba duk wata kyautatawa da za ka yi babu kashi na uku sai dai wannan dan uwanka ne na jini dan uwanka ne wanda yake ainihin na addini ko ma ka ce ainihin dan uwanka dan adam wa imma bil badani aw bil mal kuma duk wata kyautatawa da zaka yi ko dai ka yi ta da jikinka ko kuma da dukiyarka ma'ana da karfin jikinka ka taimaka ma wani ko kuma ya zamo saboda alfarma da Allah ya baka ka wuce gaba ai ma wani kaza ko kuma ya zamo da abin ajihunka ka dauko ka bayar wa imma ala man yastaqillu bi amri aw man la yastaqil ko kuma duk wanda zaka kyautata ma ko ka taimaka masa mutumin da yake iya tsayuwa da kafafuwansa ko wanda bai iya tsayuwa da kafafuwansa ma'ana kila wani dan kasuwa ne mai karamin jari amma yana bukatar kuɗin da yafi haka ya zama ka taimaka masa ya samu gwagwaban jari ko kuma wanda ba shi da jarin kwata-kwata ya zama ainihin ka ba shi jari ma'ana kenan duk wata kyautatawa da za ka yi ba za ta wuce wannan bangarori guda shida ba ko dai ya zamo makusaci kusace na jini ko ya zamo manisaci ko ya zamo kai wannan abin da jikinka ko ya zamo da ajihunka ko ka taimaka ma wanda yana da abin ƙari yake bukata ko kuma wanda kwata-kwata ba shi da shi kai ne za ka ɗiga masa ɗan ba duk abin da za ka yi ba zai wuce wannan ba to malam yace wa zalika kulluhu majmu'un fil wasfaini to wannan abubuwa guda shida da aka zana ga baki ɗayan su suna a cikin wannan sifantawa guda biyu ma'ana sifantawa da aka yi manzo alaihi salatu wassalam da wacce aka yi masa sayyidina abubakar mimma ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu abinda ya zama ya sa manzo alaihi salatu wassalam da abokinsa sayyidina abubakar qabla al-bi'thati kafin ma a soma ainihin yi masa wahayi alamaini suka zamo fitattun mutane sanannu fi muhitihima al-ijtima'i a cikin wannan zamantakewa tasu ta al'ummarsu ma'ana tun ma kafin a soma wahayi ga manzo alaihi salatu wassalam da na kirki da wanda ba na kirki ba an sallama cewa manzon Allah mutumin kirki ne tunda kun shaje sun sama suna al-amin kuma ina jin mun ambata ma hatta a lokacin bayanin hijira kun ga dadda adawar da ƙwarai suke da shi to amma gidansa ka iya cewa cike yake da ajiye ajiyansu duk wani mutumin da yake so ya ba da kuɗinsa ajiya lafiya kalau ba gara ba zago zo ya same su ko wani abun amfaninsa to sai ya dangana da manzo alaihi salatu wassalam ya san yadda ya bashi idan ya zo haka zai nema ba za a taba taba masa wannan abu ba komai tsananin bukata to wannan kun ga ya sanya su da kansu sun gamsu da shi sun lamunta da shi cewa ainihin mutumin kirki ne shi za suka sanya masa suna al'amin alaihi salatu wassalam abu na hudu ya ce ragama mafil jahiliya duk da abin da yake cikin zamantakewa ta jahiliya min al'auda'il muzriya na yanayi wanda yake mara kyau al'auza jami'in na alwada alwada shi ne yanayi almuziriya wanda yake abun aibatawa ma'ana duk da jahiliya tana cike da yanayi abun aibatawa na tir da allah wadai to duk da wannan illa annal uqala min al-arab sai dai masu hankalin cikin larabawa duk da haka daga cikinsu ma zalu ba su gushe ba yujilluna man yattasifu bi makarimil akhlaq suna mutunta suna girmama duk wanda ya sifantu da kyawun ɗabi'u wa karama shama'il da kuma tadodi wanda suke ainihin na dattaku wa ya rauna fihi utuwan nafi'an kuma suna ganin shi a matsayin wakili mai amfani ma'ana wani memba ne a cikin zamantakewa wanda yake mai amfani yan shurul fadila wanda yake yada abubuwa na falala da sanin ya kamata wa yunfiqu ala dhaif wal yatim kuma yana ciyarwa ga rarrauna da kuma maraya wa yu'tin nasa ma la yajiduna inda gairihi kuma yana ba mutane abinda ba za su samu a wajen waninsa ba min nafa'isil fawaid na daga fa'idodi masu tsada masu kima wa makarimin akhlaq da kuma kyawun ɗabi'u sai ce wa haza wadihun fi mawqifi ibn dagina to wannan asarari take dangane da matsayin ibn dagina ma abubakar ne siddiq tare sai na abakar mai yawan gaskatawa radiyallahu ta'ala an wani zalika qala sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ma manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa ya faɗa lamma su ila yayin da aka tambaye shi an ma'adinin arab dangane da tushen larabawa ko ka ce asalin larabawa ma'adin jami'in na ma'adin hausan mu ta sauro ana cewa barami ya ka ce ma'adin shine kamar zinari ko azurfa ko tagulla duk wani abin da za a haƙo a ƙasa shi ake ce da shi ma'adin to saboda haka kenan ƙabilun larabawa kaman ka ce barami ne wani barami idan ka ɗebo shi zinari ne wani idan ka ɗebo shi azurfa ne wani kuma za ka samu tama ne wani ma sai ka samu cewa marmara ce to saboda haka kowanne dai da matsayinsa ma'ana ake tambayarsa me za ka ce dangane da asalin tushen larabawa za ka samu kowace ƙabila ta larabawa akwai wani abun kwarai tattare da su wanda ake yabo wasu kuma ka samu wani abu na tar da Allah wadai misali za ka iya samun akwai ƙabilu wanda sun yi fice da ruwa akwai wanda kuma sun yi fice da kyauta har yau har gobe ka je ka tambayi wanda suka san ƙabilun larabawa ko da na saudiya mafi yawa in dai ba samu kuskure ba duk wanda yake da cikin ƙabilan al'ahmadi to za ka samu cewa mutane ne mafi yawa masu kyauta amma mafi yawan algamidiyun ko alharbiyun wallahi mafi yawan su marwata ne mafi yawa akwai ɗaiɗaiku masu kyauta nau'an ma amma mafi yawa wanda za ka ji an ce alharbi ko an ce algamidi to masu kyauta cikin su gaskiya ba su da yawa to akwai wanda za ga abun kaman jini ne kaman wani ɗabi'a ce haka Allah subhanahu wata'ala ya su to an tambaye manzo alaihi salatu wasalam dangane da asalin larabawa ko kuma kace tushen larabawa sai ya ce zai ce fa khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faquhu ya ce zaɓaɓɓunku a lokacin jahiliya su ne zaɓaɓɓunku a cikin addinin musulunci idan suka fahimci addinin musulunci kaga shi sa ƙabila ƙwarai ta fi kowace ƙabila daraja domin tun a jahiliyarsu sun fi nuna da taku da hali na ƙwarai da hali na yakana duk wani abin da taku za ka samu ƙwarai shawa mafi yawa sun sifantu da shi tun a lokacin jahiliya to shi yasa Allah subhanahu wataala ya zabe manzo alaihi salatu wasalam a cikin ƙwarai shawa a larabawan ma sannan a cikin ƙwarai shawan ma banu hashim su ne ƙarshe a wajen nagarta to kuma Allah sai ya zabe shi daga cikin alifin banu hashim to kenan wannan gabar tana nuna mana galibi za ka samu akwai gidaje na mutanen da sun gaji dattaku da yakana da mutunci da sanin ya kamata to irin waɗanda idan suka fahimci addini za ga cewa dattakun su ya ɗara na waɗansu mutanen da ƙila ba shi da ɗabi'an familin gidan ba to kuma dama Allah kiyaye a ce wanda suka gaji halin tir da Allah wanda sai aka samu fitsararren su to shi kuma sai ya fi kowa fitsara to shi sanya maza ga cewa galibi su al'adar larabawa hatta neman aure sukan bincika su samu ina ne gida na nagarta ina ne gida masu da taku masu sanin ya kamata domin mafi yawa duk da kowane hadisi bai inganta ba ta fuskar hadisi to amma bi tajriba malamai suna cewa ma'anonin su zaka cewa yana gudana tsakanin mutane akwai hadisi wanda bai inganta ba yana cewa takhayyaru linutafikum fa innal irqa da sasun ku zaɓi matan da ya kamata ku aura domin shi asali mai bibiya domin asali za ka samu wato yana bin diddigi yanzu idan ka ɗauki salma na ambata mana lokacin da muka zo muna sira a lokacin farko-farkon littafin mana na biyun rahama salma ita ce mahaifiyar abdulmuttalib kakan manzo alaihi salatu wasalam wadda take wato 'yar kasuwa ce wadda take madina mata ce wacce take mai nuna isa da dukkan kasaita saboda kasaita ta a jahiliya idan za ka aure ta to ita za ta baka sharuɗa sai kayi da sannan ka aure ta sannan ita ce kuma za ta sake ka idan ta gaji da kai to tana da kwarjini da kasaita kun ga a wannan lokaci sai ya zamo hashim ya aure ta to da ya aure ta Allah subhanahu wataala ya kadara ta haifi Abdul Muttalib wanda sunansa Shaiba mun ambata to a karatun Nabiyyur Rahama to sai ya zamo ɗanta Abdul Muttalib zai wahala ka samu wani ɗa balarabe mai kwarjini irin sa ku duba Abraha shi da kansa mun faɗa a cikin Nabiyyur Rahama lokacin da ya zo rushe Ka'aba ya ɗauke raƙuma Abdul Muttalib 200 aka faɗa masa Abraha ya ɗauke raƙumarsa kun ga da ya dumfaro Abraha ya hango shi sai ga kwarjinin wannan mutum ya fi ƙarfin ya zama shi yana kan gado shi ya zauna ƙasa to kuma yana ganin matsayinsa bai kai ya zauna kan gadansa da mulki ba saboda haka sai ya sauko ya zauna ƙasa suka zauna tare saboda kwarjinin da Allah ya masa to haka nan za ka samu cewa duk ƴaƴansa haka Allah ya masa irin wannan kwarjinin to mafiya yawa za ka samu akwai wanda Allah ya jinin su irin wannan shi sa za ga cewa wasu ba sa yin aure sai sun kula da wurare wanda yake na nagarta domin Allah ya sa su a cikin nasu yayin a samu masu irin wannan nagartan Allah ya samu dace amin abu na biyar yace inna fi nabdi abi bakarin radiyallahu anhu jiwar ibn daghina yace a cikin sha'anin watsar da wannan makotaka ko kariya ta ibnu dagina wanda sai na abubakar yayi kun ga ai ya watsar da waccan jiwar da ya bashi saboda wancan sharadi da aka dora masa wanda ba zai iya lamunta ba waqti yarihi li jiwarillahi wahda kuma a cikin wannan zabe da ya zabi makotaka da Allah shi kadai ma ma yumkin tare da akwai abin da zai iya yiwuwa an ya ta'arrada lahu marratan ukhra abinda zai iya bijirwa gare shi wani karan daban min aza quraishin na cutan quraishawa wa nikayatihim da kuma dandana kudar su la dalilan wadihan to wannan zaben makotaka da Allah da kariya ta Allah sama da ta wancan wani suna bakar yayi to a cikin wannan akwai dalili karara jaliyan wanda yake a sarari ala quwwati yaqinihi a bisa karfin yaqininsa wa husni dhannihi bi rabbih da kuma kyakkyawan zatansa ga ubangijinsa wa kamali tawakkulihi alai da kuma kamalan dogaransa ga Allah wa tafwidi amrihi da kuma wato ainihin fawwal al'amarinsa ilaihi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin idan muka duba ibn dagina yana ga cewa yayi masa gata ya masa hali na kwarai gashi yanzu ya zo ya shelanta wa kwarai shawa shi ya bashi kariya kada wanda ya lakuce masa hanci aka yadda cewa ya zauna kaga inda kawai so yake ya zauna ya huta ya samu kwanciyar hankali ko da cin zalin addini ko da taimakon addini to da kawai shikenan sai karbi wannan to amma sai ya zabi ya makotaka da Allah subhanahu wataala akan zaman da zai yi ya kasa miki kafa ya addini abu na shida yace wa fi hadha al-mashhad to a cikin wannan faifai ma yadullu ala tina'i abi bakarin radiyallahu an akwai abin da yake nuni ga kulawar sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda bi qira'atil qur'an kulawarsa ga karanta alqur'ani hatta tara ma'ahu har ya zaba ta tare da shi ma'ana tare da wannan bukata ta karatun alqur'ani saboda ita an yarda alab ibn dagina jiwarahu ya mayar wa ibn dagina wannan makotaka da ya bashi wa yarda bi jiwarin lahi wa rasuli kawai ya gamsu ya zan makocin Allah da manzonsa saboda idan ya makoci qurayshawa a bisa wannan yarjejeniya ba zai samu idon karanta alqur'ani ba to shi kuma yana so ya samu ya sakata ya wala ya karanta littafin Allah subhanahu wataala to saboda haka kenan wannan yana nuna mana ashe karatun alqur'ani dabi'a ce ta bayin Allah na kwarai na sha faɗa mana cewa kada ka ɗauki karatun alƙur'ani wani abu na rashin aikin yi ya kamata ya zamo karatun alƙur'ani yana cin gashin kansa mafi yawan mu karatun alƙur'ani akan ba shi ranar lokaci ne lokacin da kaga duk ba komai ka je neman kaza baka samu ba kaga dai wato ainihin da zaman banza wai gara izan wata kishiya to za ka ga cewa wani haka yake karatun alƙur'ani kawai in yi zan ba abin da zai yi to sai gara ma ko karatun qur'ani mutum ya yi ma'ana kenan da zaman banza wannan ba daidai bane ba a rayuwar musulmi mun sha faɗa cewa karatun alqur'ani daga cikin fa'idodinsa akwai wanke zuciyar dan adam kullum in kana karatun alqur'ani za ka samu zuciyarka kas za ka samu tunaninka mai haske za ka same ka a cikin yadda da kaɗan da kuma gode wa mai yawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka amma wallahi a hirɗinka baka karatun alkur'ani duk abin da Allah zai baka sai ka ji duniya na ta ma kaɗan duk ta takure ma ta ko ina ka rasa wai me yasa ne ka ne ga kuɗi tintim a jihunka amma wallahi babu kwanciyar hankali babu nutsuwa idan an hango ka kamar an koro zo mu a wajen farauta firi-firi da kai ka rasa wai mai dame ka waye da ke ka ne waye dan haƙe kai baka ba kuma wallahi rashin karanta littafin Allah ne da rashin ainihin ambaton Allah subhanahu wataala sannan ƙarin ɗorawa na faɗa mana sau da yawa cewa karatun alƙur'ani yana daga cikin tambayoyin da za ka amsa a kabari domin bayan an ce da kai man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka bayan wannan za a tambaye ka wa ma amaluka wannan ita ce gaba ta hudu menene aikin ka kuma ka sani cewa mala'ika yake maka wannan tambayar ba wani abokin wasan ka ba wa ma amaluka za ka ce ƙara'atu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaktu na karanta littafin Allah na yi imani da shi kuma na gaskata kai ka san ba a wa mala'ika ƙarya baka karanta ƙur'ani baka je ka ce mala'ika karatu kitaballahi wallahi zaka ji a cikin ka saboda ka koyi karatun ƙur'ani ka dinga yin shi domin ka zauna duniya ka lafiya lahiya lahira kama lafiya kalau amma wallahi ka je kabari baka karatun ƙur'ani za ka gane kuranka Allah kiyaye amin amin to saboda haka sai yake cewa a abu na bakwai inna min akthar sahabati alladhina ta'aradu li mihnati al-adha wal fitna yana daga mafi yawan sahabbai wanda ya zamo sun bujira ga wato jarabawa da kuma cutarwa wal fitna da kuma fara cikin fitintinu ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo alaihi salatu wasalam ababakar as-siddiq sai na abakar shi ne wanda ya fi fadawa a cikin jarabawa da fitintinu in ka cire manzo alaihi salatu wassalam nazarar li subatihi al-khassati lahu lura da keɓantacciyar abokantakarsa ga manzo alaihi salatu wasalam walti saƙihi bihi da kuma ɗamfaruwarsa da shi fil mawatsinin lati kana ya ta'arradu fiha lil adha min qaumihi a wuraren da ya zamo manzo alaihi salatu wasalam yana bijira ga cutarwa ta daga mutanensa fayambari as-siddiq saboda sai na bakar sai ya zamo yayi fito na fito mudafi'an anhu yana mai bada kariya ga manzo alaihi salatu wassalam wa fadiyar iyahu bi nafsihi yana mai fansassa da jikinsa wa ana shi da kansa ya zama ya fanshi manzo alaihi salatu wassalam fa yusibuhu min adha min adhal qaumi wa safihim sai zamo cutarwan mutane da wautarsu ta kare kansa na bakar mun ambata wannan ina jin kamar satin da ya wuce kun ga lokacin da aka bashi labari ainihin qurayshawa sun zo sun ci masa kwara kun ga lokacin da ya zo ya daka musu tsawo sai suka kyale manzo alaihi salatu wasallam su koma a kansa to kun ga kaman anan ya fashe shi da kansa ba wai da dukiya ba ma'ana abin da zai faru akan manzo alaihi salatu wasallam to shi yayi zai kare ainihin a kansa yace hada hada ma anna siddiq yace wannan ko ya faru duk da cewa sayyidina abubakar yu'tabaru min kita min kibari rijal quraish ana daukar sa a matsayin manya-manyan mazajen qurayshawa al-ma'rufi na bil aql wal ihsan wanda aka san su da hankali da kuma kyautatawa ma'ana duk da wannan mutunci nasa to amma tun da yace gaskiya zai dafa mawa dole ya hadu da irin wayannan abubuwa na bacin rai abu na takwas yace kana abubakar fi izzin min qaumi sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana cikin daraja ta mutanensa qabla bi ithati muhammadin sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiko manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fa huwa lam yadkhul fi dinillahi sai na abubakar bai shiga cikin addinin Allah ba talaban lijahin aw sultan domin neman wata alfarma ko neman wata sarauta ko matsayi akwai wanda yake kaskantacce ne in ya haigo in ya hango wani abu da idan an yi za a dauka dole shiga cikin wannan yanzu akwai mutumin da zai shiga wata tawaga ko wata jama'a saboda ya ga ana samun daraja ana samun matsayi shi ma sai ya shiga domin kaskantacce ne shi ko da ya samu ɗaukaka amma sai na abubakar tun kafin zuwan addinin musulunci allah ya shi mutum mai daraja mai matsayi kamar yadda muka faɗa saboda kake nan bai shiga addinin musulunci domin neman ɗaukaka ko wata alfarma ko wani matsayi ba wa ma da fa'ahu ila zalik babu abin da ya tunkuɗa shi zuwa shiga addinin musulunci illa hubbullahi wa rasuli face son Allah da manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mahama ya tarattabu ala zalik duk kuma abin da zai faru akan wannan min ibtila'atin na daga jarabawoyi da Allah zai yi masa walam yakun lahu tatallu'atun kuma shi bai da wani tsinkaye ma'ana bai da wani sa rai siwa mardatin lahi ta'ala face yardan Allah ita kadai yake hangowa ita kadai yake sa zuciya ya samu ba wani matsayi ba faha huwa yuridu an yufariqa al-ahl wal watan yanzu gashi nan yana so ya bar iyalansa ya bar garinsa na haihuwa wal ashira ya bar danginsa li ya abu da rabbahu kadai domin ya je bautata ma ubangijinsa li'annahu hila bainahu wa bain dhalika fi watanihi domin shi an sha makace an kange tsakaninsa da wannan a garinsa na haihuwa to sai ga cewa gare bar duk wannan sabo na mutanensa duk abin da ya mallaka ya je bautata ma Allah subhanahu wataala abu na tara malam ya ce alad du'ati ilallah wajibi ne akan masu kira zuwa ga Allah an ya kunu su kasance fi suhbatin mustamirratin lil qur'anil karim su zamo suna da abokantaka mai zarcewa ga alqur'ani mai daraja ya qara'unahu wa yatadabbarunahu su dinga karanta alqur'ani suna lura da shi wa yastakhrijuna kunuza ma'arifahu lin nas suna fito da taskokin ilimin mukansa da sannansa ga mutane wa an yi bihiru linnasi ma fil qur'an kuma su dunga bayyana wa mutane abin da yake cin alqur'ani min alhidaya na daga ainihin shari'a kenan ashe wajibi ne duk wani mutumin da yake so ya zamo cewa mai kira zuwa ga Allah ne to lallai ya zamo yana ba alqur'ani muhimmanci Allah ya ji kan malam Jafar yake cewa yaushe za a ce malami ba shi nawa ko ta izu biyu yace to ina malintar in aka ce za a yi malinta ba Qur'ani to me za ka yi shi yasa wani malamin mu yake cewa yace idan kana da lafiyayyen wando to riga ba za ta yi maka dan ba yace amma duk fanka mai mai rigar ka idan wannan ka yagi to a cikin mutane za ka dinga wato kafa kafa ba za ka yi miƙe kafa ya zama kawa ta yafa yace to duk malinta ka in ba Qur'ani tsara kake sai kai ta lalibiyar aya ta ki zuwa ka rasa ya za ka yi sai ka haɗo larabci ka ɗauka aya to kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba shi sa zaga magabata tun asalin neman ilimi ko ne da ƙur'ani ke farawa wallahi zai yi wahala ka samu ɗaya daga cikin malamai magabata a ce maka bai haddace ƙur'ani ba wani ma tun bai hada shekara goma ba ya haddace wani ɗan shekara goma sha ya haddace to amma mu yanzu wa kalilun mahum ko to Allah rufa asiri gaskiya ne ya kamata mu yi kamar muna yi ya kamata mu yi kamar muna yi kullum ni kullum abin da nake wato takaici ka je karatu ka yi ta yi sai ka ji ka kasa ka gudu sai ka ce to bari ka zo ka nemi duniya ita ma sai ta ki samuwa shi hanyar neman karatu in ma bai samu ba to akwai lada da daraja a wajen Allah subhanahu wataala kuma iya jajirce ka da kokarin ka iya taimakon da Allah subhanahu wataala zai maka akwai wanda zai ta neman karatu Allah san da gaske yake to Allah bai rubuto masa ba kuma sai ga ya ba ƴaƴansa da yawa sun hada sai Qur'ani dan Allah ya masa tukuici akan kokarin sa to wani kuma za ga wallahi ko da wai in dai sana'a ce wannan ba kasa akwai wallahi wani sai ya sana'a kala biyar a shekara in yi waccan ya ji ba ci ya tsallaka waccan wani ma sai ga ya hada wajen sana'o'i guda biyar shi kadai yana yi amma ba zai hada makaranta uku yana yi shi kadai ba wallahi ba za ka in ka ganshi da qur'ani ta baci saboda ka bari a koma ga Allah a je a marerece masa a tuba domin Allah ya dawo da abubuwa da ake bukata gaskiya bai kamata rayuwar musulmi ta zama alifin irin haka ba ya kamata alqur'ani ya zama abin da muke ba muhimmanci a rayuwar mu Allah ya samu dace amin yake cewa wa ma fihi min subul inqadil insaniya kuma su dinga bayyana muta wa mutane abin da yake cikin alqur'ani na hanyoyin tsamar da yan adam almu'azzaba mutane da ake masu ainihin azaba min ma'asiha wa hurubiha abinda za su tsame su daga bakkan cikin su da bata-batan rayukan su da kuma yaƙe-yaƙe bi uslubin yunasibul asar kuma su yi wannan da uslubi da tsari da ya dace da zamani ma'ana duk lokacin da ya zamo kiɗa ya canza to dole ma ya zamo ainihin rawa ta canza duk lokacin da ya zamo kuna so da awa ta kai ko'ina to dole sai ma kun dace da zamani kuma yanzu da can da fitilar kwai ake wa'azi da fitilar ruwa ba haka ake wa'azi ba da to amma yanzu wannan abu ya riga ya wuce dole ne kuma sai kun zamanantu alhamdulillah ahlus sunna suna kokari gurgurdan iko irin wannan tsari na dacewa da zamani da can lokacin da ake kokarin yada sunna zaka gida gida ake zuwa ana ana yin wa'azi yanzu ina ji an daina yanzu ina ji an daina gaita wa'azi saboda ana so isar da da'awar unguwa unguwa domin ainihin aji to Allah subhanahu wataala yanzu sai kawo ci gaba ba sai ka je ka kulla su fika unguwa ba ga yanan a gidan rediyo ga yanan a wurare da yawa kai a wayar kama ya ishe ka abubuwa ga sunan kenan ashe wajibi ne du'at ya zama sun sai filaye a gidajen rediyo ne ga irin su sunna tv irin su wisar irin su kaza da can za ka ga cewa takura wa matasa ake wallahi wani yaron sai an caje ɗakinsa duk ka sa ka a jishin bani izala a ciki kada ya zo ya dinga jin izala babansa bai sani ba haka ake irin wannan abubuwa na taɓa faɗa muku akwai yaron da ake zargin wai yana izala ko abin da wata sai zo yana sallah saboda haka sai uwar ta tsaya ta gan shi yana sallah ya yi shiru ta kalmar shahada ta ce alhaji ashe yaron nan ya tabbata yana izala ka duba yana sallah kamar ba shi da rai ma'ana ke nan su ake ga yana sallah yana soshe soshe yana wa sallah yaro yana sallah kamar ba shi da rai ta tabbata shi izala yake to da za ga ko unguwa yaro zai fita sai an sa masa ido kada ya je gun wa'azi to yanzu sai ya zamo kawai sai dai gan shi da airpiece dinsa baka ka dauka kada kada yake ji ashe wa'azi yake ji ka dauka cewa waka yake ji ashe qur'ani yake ji to kaga wannan ba karamin ci gaba bane ba to dole ne a bi uslubi yadda zamani yazo da shi yace wa yukafi ma wasala ilayhi nas kuma ayi amfani da abin da zai ka fada da ka fada da abin da mutane suka kai gare shi min taqaddumin na ci gaba fi wasa'ilid da'awa a cikin hanyoyi na kira ga Allah waddi'aya da kuma yada manufofi addu'a shine yada manufa ma'ana duk wasu hanyoyi na yada manufa da kuma kira zuwa ga Allah to ya zamo ainihin masu kira zuwa ga Allah sun wato koyi wannan sai ce wa laqad adraka abubakarin radiyallahu an sai na abubakar Allah ya kara masa yadda ya fahimci kaifa takunu qira'atul qur'anil karim yanda karatun alqur'ani mai daraja ya kasance fil masjid a cikin masallaci ala mala'in min quraish a bisa jama'a qurayshawa yanda ya kasance wasilatan mu'assiratan wata hanya ce mai tasiri min wasa'il da'wati ila Allah da hanyoyin kira zuwa ga Allah kun ba sai na Abubakar shi da kansa ya gano ashe karatu na tsakanin magriba da isha'i yana da matukar muhimmanci shi yasa yake zuwa ta karatun Qur'ani a masallacin gidansa kowa na ji kaga ba ma na speaker ma'ana kenan ashe masallaci na daga cikin marakis cibiyoyi na yada da'awa alhamdulillah na tabbatar ba a fahimci wannan ba sai bayyana sunna a kasan nan kafin zuwan sunna idan ka zo masallaci ka ga yayya na gizo-gizo ya yi kura sai yan kutunan watsa majina sai mahutai su kadai za a gani a cikin masallaci ana gama sai sauro wallahi malam sai bakarori za a gani ka suna su kadai za a gani wallahi za a yi shekara in ka ga ana karatu a masallaci sai dai jalalai jalalainin azumi mai jambaki yana rufe baki mai fassara yana ɗauka shi yana rufe baki mai jambaki ya kama sai ya sauka biyu a wata izu biyu me za a gane izu biyu don Allah me aka fayyace wa mutane tauhidin uluhiyya rububiyya da sama'i was sifat al'amru wan nahyi yashi aka bi lafiya haka ake wannan idan mutum ya sa alama to sai baɗi zai zo ya buɗe wannan alaman ya gane inda aka tsaya haka fa ake wannan kuma zuwa ake tabarrukan ba wanda yake zuwa wa'azi wai dan ya ji wani abu wallahi kawai neman lada mutum ya zo yana ta gengedi yana ta gengedi shi dai ya zo saboda haka lada ce ta kawo shi dama ba wai ya fahimci wani abu ba haka ake wannan shekaru da yawa to sai daga baya aka gano cewa ashe alkur'ani ya zo don isar da sakon Allah don koya mutane addini saboda haka ya zama ainihin ana ta wa'azi mutane suna ganewa Allah mun gode amin amin sai ce wala na'am to sai yake cewa sai yake cewa saniyan to kuma gaba ta biyu infaquhu fi tahriril mu'azzabina fillah na'am wato wannan gaba za ta faɗa mana za ta faɗa mana ciyarwa sai na abubakar da yake yi domin yanta wa'anda ake masu azaba a cikin sha'anin Allah ya ce lammar almushrikunan tisharar da'awati fil mujtama'il makki yayin da mushrikan ƙwareshawa suka ga yaduwar da'awa ma'ana addinin Allah ya yadu fil mujtama'il makki a cikin zamantakewa ta makka wa iqbalan nasi alaiha kuma suka ga yadda mutane suke ta fuskanta ma'ana suna ta karɓar addini ragama ta zuyiƙihimul khanaq duk da wato tsananin takura wasu alin nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo alaihi salatu wassalam to yayin da suka ga wannan tadha'afat tadha'afat adahum li sallallahu alaihi wasallam sai cutar wasu ta nannunku ga manzo tsira da amincin Allah su da tabbata a gare shi wa ashabihi da kuma sahabbansa wa bi khassatin lil mustad'afuna minhum malan yace musamman ma rauna na cikin sahabbai din fanakkalu bihim suka dunga dandana masu kuda fa wasabat kullu qabilatin ala man fiha min al muslimin kowace kabila kawai ainihin sai ta dira sai ta dira akan wanda suke cikin tan daga musulmi ma'ana kowace ta kan wanda suke musulmin cikin su faja'alu yahbisunahum suka ci gaba da kukkulle su wa yu'adhibunahum suna azabtar da su bil darbi wal ju'i wal atash da duka da yunwatarwa da kuma ainihin kishirwantarwa a hana su ruwan sha wa bi ramda'i makka kuma suka dunga azabtar da su da rairayin makka idza shtadda al-harru idan zafi ya tsananta malaman sira suna faɗa musamman irin zafi na makka wancan da za ka zo ka samu nama irin yadda ake yi masa yanyane na kilishi ka ɗora a kan yashin makka daga lokacin rana ta yi zawali to zuwa faɗawar rana yadda ka san ka gasa shi saboda tsannin zafi ka duba yanzu yadda aka samu ci gaban zamani aka sare duwatsu aka kawo ac ac wane ne amma sai ka samu zafi ya kai wajen wato ainihin ma'auni hamsin da biyar ko da shida ko da bakwai ka duba duk zafin da madina take da shi wala maka tafi ta zafi na san lokacin da muke jami'a idan ana zafi kana ban daki kana wanka shawa tana zubo ma karfe bakwai da rabi na safe amma kuma gumi yana ketowa a jikinka karfe bakwai da rabi na safe shawa tana zuba jikinka kuma gumi yana ketowa saboda zufa dan Allah ya zaka lissafa irin waccan rayuwar da aka yi za ka tafi sallar la'asar a cikin jami'a sai da lema ba a zuru ba la'asar saboda tsannin zafin rana to a ce a ɗauki ɗan adam a kwantar da shi akan rairayi ko akan dutse irin wannan lokaci to haka nan mushrikan ƙwarishawa suke wa ainihin musulmi manistadu akuhu minhum wanda ya zamo wato sun raunanar da shi daga cikinsu yaftinunahum an dinihim sai su dinga fitinar su a cikin sha'anin addinin su faminhum man yuftanu daga cikin su akwai wanda yake fitinuwa min shiddatil bala'in ladhi yusibuhum saboda tsananin bala'in da yake wato ainihin shafar su ma'ana akwai wanda gishin kuma da tsananin azaba zai kai dole ya sallama ce kawai shi ya fita daga addinin musulunci wa minhum man yaslubu lahum daga cikinsu kuma akwai wanda yake yin tauri gare su ya zama ya yi tsandauri wa ya asimuhullahu minhum sai zamo Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi daga gare su ma'ana akwai wanda za a dinga mai tsannin azaba ya kafe ba zai ba su haɗin kai ba قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود الله يقرا masa yadda ya fada yace wa huwa shahidu iyanin kuma shi dan gani da ido ne ma'ana shi ganau ne ba jiyau ba yace awwalu man azhara islamahu sab'atun farkon wanda suka bayyana musuluncin su mutum bakwai ne rasulullah sallallahu alaihi sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa abubakarin da abubakar wa ammar da ammar wa ummuhu sumayya da mahaifiyarsa sumayya wa suhaib da kuma suhaib wa bilalun wal miqdad yace waɗannan su ne bakwai da suka fara bayyana musuluncin su fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace amma shi manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa mana'ahu Allah bi ammihi Abi Talib Allah sai ya bashi kariya ta hanyar babban sa Abu Talib wa amma abubakarin amma shi sai na abubakar famana ahullahu bi qaumihi Allah sai ya bashi kariya ta hanyar mutanensa ma'ana mutanensa banu taim sai ya zama alifin sun bashi kariya saboda mutum ne mai daraja yace wa amma sa'iruhum to amma sauran wayancan din fa akhadahumul mushrikun sai mushrikai suka kama su fa albasuhum adra alhadid suka dunga sanya masu sulkuna na bakin karfe wa saharuhum fi shams suka dunga zagonye su a cikin rana ku duba a zo a ɗauki riga ta bakin karfe a sawa mutum kuma a kwantar da shi cikin rana ga zafin karfen nan ga zafin rana mutum ya zamo kitsan jikinsa ma wato kamar digewa yake saboda tsannin azaba shi yasa a amfani da kalman saharuhum su manarkar da su fama minhum insanu yace babu wani mutum daga cikin wayantan wanda suke raunana illa wa qadawatahum ala ma aradu face zai ba su hadin kai a bisa abin da suka nema illa bilal sai dai bilal shi kadai fa innahu hanat alaihi nafsuhu billah shi ransa sai ta kaskanta gare shi a cikin sha'anin Allah ma'ana ya ga ransa ba komai bane akan addinin Allah wa hana alaihi wa hana ala qaumihi kuma ya zamo ainihin ya wulakantu a wajen mutanensa fa tauhu alwildan kawai sai suka ba yara shi wa aka zo ya tsofo na bihi shi'aba makka aka bayar suna ta zagayawa da shi a dukkan lunguna da sakuna na makka ka duba saboda wulakanci yadda ka san dan kuikuyu ko wata kyanwa a ba yara a ce su dinga zagayawa da shi suna masa wulakanci wa huwa yaqulu ahadun ahad shi kuma abin da yake faɗa Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne ma'ana ba zai hada Allah da wani a wajen bauta ba duk abin da za a yi yace fa kana bilalun maula abi bakarin shi bilal barren bawan sai na abubakar ya kasance liba'ali bani juma ya kasance bawan wata kabila ne banu juma muwalladan min muwalladihim haifaffe ne daga cikin haifaffun cikin sai idan kun an ce muwallad shine wanda aka haifa a cikin laraba kun ba balarabe bane domin shi kun ga mutumin habasha ne to a can a cikin banu juma aka haife shi ya tashi da ɗabi'a irin ta larabawa duk da cewa ainihin baki ne wa huwa bilal ibn rabah shine bilal dan raba wasmu ummihi hamama sunan mahaifiyarsa hamama wa kana sadiqal islam tahiral qalbi ya kasance magaskaci a musulunci mai tsarkin zuciya wa kana umaytu bin khalaf yukhrijuhu umaytu dan khalaf ya kasance yana fita da bilal idza hamiyati dhahira idan garjin rana ya take fa yatrahu ala dhahrihi sai ya kayar da shi akan bayansa fi batsahaɗi makka a cikin kwarurrukan makka sun ma ya amuru bisakara bisakara azima sai ya ce a ɗauko masa katafaren dutse fatu zau ala sadarihi sai a ɗora akan kirjinsa a kayar da mutum a kwari mai zafi na duwatsu sana ɗauko dutse mai zafi a ɗora akan kirjinsa saboda haka sai a dora akan kirjinsa sun bai kulu lahu sannan sai ce da shi la wallah ina rantsuwa da Allah la tazalu hakaza ba za ka gushe a wannan hali ba hatta ta mutu sai ka mutu aw takfura bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ka kafirce wa muhammadu dan shi ba zai sallallahu alaihi wasallam ba sai ka kafirce wa muhammadu ta abudul lata wal uzza sai ka bauta wa lata da uzza fa yaqulu wa huwa fi dhalik sai ya faɗa yana wannan halin sai ya ce ahadun ahadun Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne ba zan bauta kowa ba sai shi Allahu akbar hakuri baya baci yanzu maganar da muke bilal yana aljanna wancan kafirin yana wuta saboda haka azaba da aka yi bilal har ma ya manta da tun a duniya ya manta da ita tun a duniya tun kafin ya je lahira to gashi yanzu yana cikin aljanna tsundum shi kuma wancan arnan yana wuta to kaga saboda haka kenan ashe dauriya akan gaskiya tana da matukar fa'ida yace sun mashtara abubakarin bilalan sanan sai na abubakar sai sai bilal bi khamsi awaqin da uqiya biyar fa ta kahu sai yan tashi fa qala lahu bilal sai sai na bilal yake ce da shi ya ababakarin yace ya kai abubakar in kunta inna ma inna ma ataqtani litattakhidhani khadiman in ka kasance ka yanta ni domin karke ni a matsayin yaro mai yi ma hidima fattakhidni khadiman to shikenan karke ni a matsayin mai hidima duk abin da kake so na walalu zan yi maka wa in kunta inna ma taktani lillah in kuma ka kasance ka yanta ni ne saboda Allah fada'ani a'malu lillah to ka kyale ni in je in yi aikin Allah fabaka abubakarin sai na bakar sai ya yi kuka sun makala sannan sai ce bal a taktuka lillah ya ce ni saboda Allah subhanahu wa ta'ala na yin taka wa kana umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu ya qul sayyidina umar Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa abubakarin sayyiduna wa taqa sayyidana yani bilal yace abubakar shugabanmu ne kuma ya yanta shugabanmu yana nufin alifin bilal ka duba tawadu na sayyidina umar a matsayinsa na balarabe bakureshe kuma sarkin muminai amma sai yace bilal a matsayinsa na baki mutumin habasha kuma shugabansa ne saboda haka shugabanmu ne abubakar kuma ya yanta shugabanmu domin bilal ya riga sayyidina umar shiga addinin musulunci kamar yadda ainihin muka sani yace wastamar siddiqu fi siyasati fakki riqabil muslimin al mu'azzabin sai na abakar Allah ya kara masa da sai ya zarce a cikin wannan salo nasa da siyasarsa ta yan tawuyayen musulmi da ake musu azaba wa asbaha hadha al manhaju wannan tsari nasa sai ya kasance min dimn al khutat allati tabannat al qiyadatu al islamiyya yana daga cikin tsari wanda wato jagorancin musulunci ya dauki gabararsa li muqawamati ta'zib domin fito na fito da azabtarwa allazi nazala bil mustadafin wanda ya zamo ya sauka ga wanda suke ainihin raunana ma'ana wannan tsari na sayyidina abubakar sai ya zamo wato ainihin jagorancin musulunci ya dauki gabaran wannan ma'ana duk wani wanda ake azabtarwa muddin akwai iko to za a je ainihin ya zamo an saye shi فدعم الدعوة بالمال والرجال والأفراد سيدنا أبو بكر سيد رفيع الدين المسلمتي دوكيا da mazaje da kuma ainihin ɗaiɗaikun mutane faraha ya shitaril abida wal ima sai ya je ya ci gaba da sayan bayi maza da mata wal mamluki na min mu'minin da wanda ya zama an mallake su daga cikin mu'minai maza wal mu'minat da kuma ainihin mu'minai mata mana sai na abubakar tunda yana so ya ga al'umman musulmi ta yawaita ga wayansu suna son addinin amma kuma bayi ne an fi karfin su saboda haka sai ya ci gaba da sai su yana yan tasu domin al'umman musulunci ya zamo ta haɗu musulunci ya samu ƙarin karfi yace wa yadhkur urd bin zubair imam ahl magazi urd bin zubair wanda yake limami ne na bayanin wato a wajen sanin yaƙe yaƙe to yana ambata mana anna ababakarin radiyallahu anhu cewa sai na bakar Allah ya kara masa yadda a ataka mimman kana yu'azzabu fillahi sab'atan ya yanta mutane bakwai daga cikin wanda ake azabtar da su a cikin sha'anin Allah amir ibn fuhaira وبلال ونذيرة أم أبيس والنهدية وأختها وجارية, آه وجارية بني أمر ابن مؤمل to duk waɗannan da aka zana sai na abakar shine wanda ya saye su ainihin ya yanta su ku duba hadisi yana cewa duk mutumin da ya yanta gama garin bawa ma kawai to Allah zai yanta kowace gaba tasa daga wuta a mamadin gabar wannan bawan da ya yanta ba wai ma wanda ake masa azaba a cikin sha'anin Allah ba haka kawai ka samu bawa ka ji tausayinsa ka sai shi ka yanta shi to ya fita ka yanta jikinsa daga bauta ko kuma Allah zai yanta ka daga wuta to balazana a ce ka yanta bawa ba ɗaya ba biyu ba kuma wanda ake musu azaba saboda sun yi imani da Allah amin yace wa mimma yadhkur urtubin zubair bi hadha sadad yana daga cikin abin da Urwa dan Zubair yake ambata a wannan fayyar anna Abubakar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda marra bin nahdiya ya wuce kusa da wannan baiwa nahdiya wa maulatuha tu'adhibuha alhali uwar giziyarta tana azabtar da ita taqulu tana ce da ita wallahi lauti kuki ina rantsuwa da Allah ba zan yanta ki ba hatta tuti aki su ba tuki har sai yan addininki sun yanta ki abokan addininki ma'ana ni dai ba zan yanta ki ba sai dai abokan addininki su yanta ki ma'ana kenan wanda suke addinin musulunci faƙala abubakar sai na bakar sai ya ce bekam to nawa zaki sayar min ita ƙarar sai ta ce bi kaza wa kaza zan sayar maka da ita kaza da kaza faƙala sai ce ƙari a kaktuha wa a taktuha to na saye ta kuma na ‘yanta ta sun maƙarar lin na hadiyya sannan sai ce mai ita na hadiyya ruddi alaiha tsahinaha a lokacin da take mata wannan azaba tana kan dutsen nikanta tana mata nika kuma tana mata wannan kurarin wallahi ba zan ‘yanta ki ba sai dai masu addini irin naki sai an take kuma tana mata nika sai na bakar sai saye ta a wannan hali to sai ta da ta ruddi alaiha tahinaha to yanzu mai da mata dutsen nikanta dama can ai matsayin baiwa ce ke to yanzu kin samu yanci mai da mata dutsen nikanta qalat sai ta ce da'ani ku cire wannan ya'un din ba da'ini ba da'ani ku cire wannan ya'un din ku goge ta sai ta ce da'ani atahanuha laha wato kyale ni in kammala mata nikanta ku duba wata wata zuciya mai sanyi shi yasa musulmi ba wanda ya kai dattakunsa da ainihin ya kanarsa kyale ni in kammala mata wannan nikana ta inda wata ce to ina tabbatar maka sai mata kunduma mata ashar ta ce in ke isa kuma ke abin da zaki yanzu ni ba bai wake ba ce to amma sai ta ce bari na kammala mata nikanta ma'ana a nuna mata hali na kwarai idan ita nuna hali na rashin sanin ya kamata yace walan ma ra'a abu kuhafa ta walidu abi bakar yayin da abu kuhafa mahaifin sai na abubakar ya ga anna ababakar ne a cikin abidar musamman ya ga abubakar yana yanta bayi raunana allazina la quwwata ma'ahum wanda babu wani karfi tare da su ta yastafidu minha abubakar fi difai anhu wanda abubakar zai mora a wajen wato ainihin bashi kariya yaga duk bayi ne yake sai yana yantawa aw mu'azarati ko kuma taimaka masa fi da'awatihi a cikin wannan da'awa ta sa amma maqaswatu quraish wa jabarutiha gaba ga ainihin kaushin halin qurayshawa da kuma tsagerancin su qala lahu sai abu qafa ya ce masa yana abubakar law annaka atakta rijalan jaldan ina ma dai zaka yanta mazaje ingarmu ma'ana karfafa yamna unaka wanda za su baka kariya fabayyana lahu abubakar abubakar sai masa bayanin annahu yuridu bi zalika wajh Allah shi abin da yake nema da wannan yardan Allah lal mana ata ba wai kariya ba fa nazalat sai wannan ayoyi suka sauka fa amma man ata wattaqa Allah ce duk mutumin da ya bada dukiyarsa kuma ya ji tsoron Allah wa saddaka bil husna ya gaskata duk wasu kyawun abubuwa da aka bashi labari qur'ani ne ko hadisi fasanu yassiruhu lil yusra za mu dinga sauƙaƙa masa al'amuran har sai ya kai ga sauƙi ila qawlihi har ya zuwa faɗin inda Allah ya ce wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani da yake da baiwa akan abubakar da yake kokarin saka masa in labtiga a wajihi rabbihil a'la face yana neman yarda ubangijin sana ubangijin sana mafi daukaka wala sawfa yarda kuma da sannu Allah subhanahu wataala zai lamunce da shi ya yarda da shi ma'ana Allah da kansa ya ba da shi dan abin da yake dan Allah yake yi ba wai neman wani matsayi ko abin da ya kama da haka ba to ga lokaci ya tawo ko ba ya karsa wannan mu karasa mai rikodin ya to shi ke to sai ce wa min durus hazal maqta yana daga cikin darussan wannan gaba da muka karanta annar jaza'a min jinsil amal shi sakamako ya kasance jinsin irin aikin da mutum yayi fa abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ku gyara wannan anhu ba anha ba sai na abubakar Allah ya kara masa yadda lamma anfaqa hurra malihi yayin da ya ciyar da wato yantacciyar dukiyarsa fi sabiri itqirqabil musrafin a cikin sha'anin yanta wuyayen raunana min almu'minin wal mu'minat mu'minai maza da mata wa inqabihim ya ciyar da dukiyarsa domin tsamar da su min azabid duniya daga azaba ta duniya wa nakal mushrikin da kuma kuda da mushrikai suke dandana masu duziya bi itike raqabatihi min nari yawmil qiyama sai aka yi masa sakamako na yanta wuyayen sa daga wutar ran tashin alqiyama shahida lahu bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salatu wasallam shi da ya masa shaida da wannan lamma qala lahu yayin da yace da shi anta atiqum minan nar wannan ku gyara rabun ne ba sirin ba ba nas bane nar yace anta atiqum minan nar kuma hadisi ne ingantacce wata riwaya anta atiqullahi minan nar kai yantaccen Allah ne daga wuta to ina masu limamai goma sha biyu da bakakin kaya ga magana daga bakin da baya ƙarya sai na abakar dan aljanna ne wa min yawma idin asbaha lafzu wannan lafzu ne ba lafza ba kuma da shi ta zama zamma ba fata ba wa min yawma idin to tun daga wannan lokaci asbaha lafzul atiq lafazin atiq ya kasance laqaban alaihi laqabi ne ga sayyidina abakar radiyallahu ta'ala anhu abu na biyu kuma na ƙarshe a wannan fakara anna da'awatul islamiyya yace kira zuwa ga addinin musulunci lam takun min awwal amriha tun farkon al'amarin ta bata tsayu ba illa ala juhudil mukhlisin min aganiya face akan kokari da kwazo da hobbasa na daga mukhlisai daga masu kuɗi ma'ana masu kyakkyawan niyya daga cikin mawadata tun farko addinin musulunci ya ginu a bisa himma na masu ikhlasin mawadata falmalu hajatun asasiyatun wa daruriyatun da'awiyya yace ita dukiya wata bukata ce tun asali ta tushe kuma lalura ce ta da'awa ma'ana aka ce lalura abinda dole dole sai an same shi fi kulli amalin islamiyyin a cikin kowane aiki na addinin musulunci ku duba hatta jihadi lokacin manzo alaihi salatu wasalam ta kace jahidu sai an ce bi amwalikum sana ce wa anfusikum ashe kenan dukiya tun tashin farko to abu ne da addinin musulunci yake bukatar a hidimta masa da ita yake cewa la siyama fi hadha al-asr malam yace musamman ma a wannan lokaci allazi asbahatil amwalu yayin da ya zama dukiyoyi sun wayi gari fihi a cikin wannan lokaci ta amalu dauran kabiran dukiyoyi suna aikata wato suna taka babbar rawa fi irsa'il mabadi a wajen kafe manufofi wa nashriha da kuma yada manufofi baidal jamahir tsakanin al'umma yace fal yata'allam aghniya una hadha dars lalle mawadatan mu su koyi wannan darasi su karkade kunnuwa su ji wani ya tafi athar siddiq su taka gurabin sayyidina abubakar fi bazali amwalihim a wajen ba da dukiyarsu lidda'awatil haqqa a wajen da'awa ta gaskiya wa musa'adati ikhwanihim almuslimin da kuma taimakon yan uwansu musulmi kenan yadda Allah ya hore wasu ya ba su abin da za su faɗa to wasu kuma Allah ya hore musu abin da za su zo a yada da dukiyarsu yanzu abin da zai burge ku gane daurin dukiya duk azuzzukan nan da ake yi in babu kafar da za a yada wa duniya iya inda aka yi a masallaci shi kenan sun kare amma yanzu abin sha'awa irin manara irin sunna tv irin wisal duk duniyar nan zaka kama ka ji abin da aka sa ku mutum ya karuwa shi kenan dukiya ba karamar rawa take takawa a wajen taimakon addinin musulunci ba muna fara Allah muna fata Allah shi azurta mu taimakon addinin sar dukkan abin da ya nimta mu da shi Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai ko mu amsa su ba su kansu masu su sun san amsa wannan tambayoyin dan dai kawai sun rubuto ne wannan mai tambaya da buge ta malam me matsayin wanda baya girmama kanin mahaifinsa saboda ya bata masa rai shi yasa ya daina girmama shi wannan haramtaccen aiki ne manzo alaihi salatu wasalam ya faɗa cikin hadisi yake cewa alam ta'lam anna amma rajul sunu abihi kai baka san cewa babban mutum wato tamkar babansa bane ma'ana makamancin babansa ne wan uba ko kanin uba uba ne wajibi ne mutum inda yake mutunta mahaifinsa ya mutunta kanin mahaifinsa ko uwan mahaifinsa gaskiya tarbiyya ce ta lalace ya zama wahawai har mutum zai yi wa wan mahaifi ko kani tsageranci rayuwa ta mu ta baya makocin mahaifi zai kama kai zane ka ba dangin iya ba da baba in kai abin da ba daidai ba mahaifinka kuma ya yi godiya cewa ashe ba za a bari ayansu su lalace ba amma yanzu wanda sai ka ga yaro ya tsaya yana hararan kanin mahaifinsa in ka isa ka taba ne eh to Allah kiyaye a mutumin da ya kama wannan ya kama hanyar halaka Allah kiyaye amma ai yanzu muka ce aljaza min jinsil amal duk wanda zai wa mahaifin babansa irin wannan shi ma ya kwana da tashin zai haifa kuma shi ma zai ga yadda za a yi masa sai ka girma kai masa na girma maka wanda ke tama da mutum ne yake ibada kuma sai ya zo yake faɗa wa mutane hakan daidai ne ko kuwa to gaskiya malamai sun ce ibadar da za ta zaburar da mutane musamman ta dukiya ita ce ya halatta mutum ya fada misali mutum ne ya ga mutane sun yi rauni a wajen taimakon addini to ya halatta ya fada musu wani aiki da ya domin ya zaburar da su wannan inamal amalu bin niyati ya zamo a cikin zuciyarsa ba wajen sa ya bashi ba dan su ma sai koyi da shi to irin wannan ya halatta amma dai mutum ya zo ya yi kiyamul layli ya karatu qur'ani zo na yadawa ba daidai bane ba abu na karshe masu neman addu'a ne akwai marasa lafiya da suke bukatar yan wasu taimaka musu da addu'a Allah ya ba su lafiya to muna fatan Allah ya ba su lafiya yayi musu abin da yake damun su sannan akwai wanda yake neman jari da zai kasuwanci muna fatan Allah ya hore masa akwai yan makaranta yan jami'a musamman da suke neman addu'a wanda Allah za su fuskanci jarabawa muna fata Allah ya ba da nasara ya sa a dace kuma banda satar amsa